a cikin wanda aka hana aka tsare shi daga saduwa da ka'aba da kuma rama hajji ko fidiya majiyar dinin ba a yi shi ba kuma ba a yi shi ba an yi su zana hadisan koma na jiyar dinin بسم الله الرحمن الرحيم الباب الحادث باب النادير الشيء أمرة sai dai ko an taba ciki amma dai ba kai karshe ba ba a kai karshe ba ko ko an yi ba a kai karshe ba ko na shidan ne to bismillah to a fara a yi na shidan to to azabu sadisu babi na shida a cikin a hana mutum zuwa ka'aba ko zuwa maka bayan yayo harama da haji ko umra wal qara'i da ramuwa wal fidyati da ramuwar haji ko umra da kuma fidya bari mutum a wajen haji a ce mutum ba ba shi dama ya karasa aiki ba aikin haji ba alƙwai tabaraka wa ta'ala ya ce ku cika haji ku cika umra dan Allah da an yi sabani da yawa mai ake nufi da ku cika hajjin nan da umran nan dan Allah an faɗi fassara kusan goma a kai idan aka hana ku kaiwa ga Ka'aba bayan kun yi harama da haji ko umra to abin da yake wajibi akan ku ku ba da abin da ya sauka gare ku na daga hadaya ba daidai ba ne ku ce za ku aske kawunan ku sai faɗin hadaya ta kai inda za a soke ta to sadaka Allah azim an kama daga Allah umara Allah kara yadda a gare su yace ashe yanzu sunan manzo sallallahu alaihi wasallam bata isan muku ba ya idan aka tsare wani wani daga cikin ku a wato sai da wafi da Ka'aba ya ka tsare ɗayan ku daga haji ya zama bai samu zuwa arfa ba amma kuma zai iya zuwa kaba me zai sai ya tawafi da kaba ya sa yi tsakanin safa da marwa in ya so ya taluri daga kome har sai shekara mai zuwa zai ya rama shi allama umara ya faɗi wannan ne zamanin da allama zuna da yake maka amma wuyawa sun aiko rinduna sun kewaye maka shi yasa ba dama kana cikin maka ka iya zuwa arfa to shine ga wasu kuma sun yi harama sun riga sun yi harama da haji to shi na lalu mara yake cewa to ya za ku a yi ku ɗawati ku yi sa'ayi in ya so kuma ku yi tahalluli a in ya so baje sai ku je ku rama in ya so kuma haɗa da hadaya ko kuma a azumi a yi azumi idan ba samu hadayar ba wannan mai nisa ta musu lafi ta iyami filaje wasu batin za a da Buhari ya ruwaito wannan hadisu an karɓo daga hajjajin mai amre Allah ya ƙara yadda a gare shi ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce wanda aka karya masa gaba wato kamar kafarsa ta kare ko ya gurgurce to ya yi tahalluli wajibi ne haji amma a baje ikiri mata ya ce fasta ya tambaya Allah na abbasin da ba hurera daga Allah ƙara yadda a gare su daga wannan magana da naji daga bakin hajjajin mu'amuri suka ce sadaka ya gaskata gaskiya ne manzan Allah ya faɗa masu sunan su suka ruwaito wannan hadisin da isnadi ingantacce wato wajen malikawa su suka ce ai ba zai ta halile ba sai ya je sa'ar su yasa a wannan babu kamar fahimtar malikawa ta fi tsanantawa sauran malamai suna aiki da zahirin wannan hadisin cewa nan take a nan wajen ya yi tahalluli ya sai ya tahalluli tun da dai ba zai iya zuwa ba in ya so ba iya je amma su malikawa ke gani a dole ya haƙura sai ya je ka'aba in ya so ya mai da in haƙi ne ma ya ɗauko ya mai da shi umra ya tahalluli in ya so ba iya je ya rama yawa bayan ya warke an kabarin Sulaiman ne sare Allah ya kare da a gare shi cewa Baram nan Aswadi ya zo a ranar sallar layya alhali an sai da Umar Allah ya kare da a gare shi yana soke hadayarsa nace ya aminal mu'minina ni kuskuren lissafi ai mu da zaton mu yau ne rana arfa gashi mun zo ko mun samu ku je kuka yi arfa sai sai na umar yake da shi da je ka maka kai da wafi da kai da wanda kuke tare da ku da kai ku soke hadaya in akwai sannan ku yi aske ko ku yi sai ku da koma kasashen ku idan ba ta zo ku zo ku yi hajji ku ba da hadaya wanda bai sami hadaya ba ya azumin kwana uku ana cikin ayyukan hajji kwana bakwai kuma in ya dawo daga hajji an karbo daga a sulaimanin ya tsare cewa ba abin ayyubal ansari allah kare da gare shi ya fita da niyyar yin hajji har yayin da ya je ƙauye a kan hanyar makka sai tagoyinsa suka ɓace sai je wajen sai namar allah kare da gare shi ranar layya ya ambaci wannan gare su na to dan haji ne amma dabbo tagoyi na da suka bace na tsaya neman su shi yasa kuma har abin ya tsere har hajin ya tsere min sai na umar ya ce da shi ya suna ulmutan a yanda za ka yi sai kai kamar yadda mai umra zai sannan sai ya zama ka yi ta haluli idan haji ya riske ka baɗe ka yi hajji ka ba da hadayar abin da ya sauwaka na daga hadaya imam malik ne ya rawaito wa'annan hadisan yace wanda ya hada haji da umra sannan hajin ya tsere masa ya zai masa wajibi ya je haji shekara mai zuwa ya kira ni tsakanin haji da umra ya ba da hadaya hada biyu hadaya ta farko ta kirani hadaya ta biyu shine hadaya ɗaya ta kiraninsa hadaya ɗaya ko saboda abin da ya tsere masa na daga haji Allah shine masani a tsare mutum ya zamo ba a bashi ya je maka dan ya karasa umrar da ya yi harama da ita ba an kama ga Allah umara Allah ƙara yadda a gare su ya ce muku ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da niyyar umra sai kafiran qurayshawa su tsare tsakaninmu da ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙumansa tagoyinsa ya aske kansa a wata ruwaya hakika an gane manzo sallallahu alaihi wasallama manzala sai aske kansa ya sace matansa ya soke hadayarsa har ya umra shekara mai zuwa buhari ya ruwaito wannan allah shi ne masani hukuncin saduwa da mace ana cikin ibadar hajji ko umra meye hukuncin haka wani tabaraka wata ala ya ce wanda duk ya tsora wa kansa cewa zai hajji a watannin nan na hajji to ba daidai ba ne ga kwakwasa ko wani aiki na tangara ko jayayya a yan alhali yana cikin aikin haji an wato aifar mafarar ala nufin hajja wanda zai ya dora kansu cewa zai haji fi ayyami a kwanukan haji wanda wawu niyyar haji ta in anin rafasi ya nisanta daga kwarkwasa ai magana zance tare da tare da mata walwiƙa'u aula to an ce ma kada a zauna a hira da mata saduwa da su kana ma kenan haka nan ba kangara ba jayayya a aikin hajji bari shi hajji aiki ne da faɗi a cikin bin Allah domin su alhajai suna zuwa ne zuwa ga ɗakin Allah shi yasa ba daidai ba ne su zuwa yin wannan su da Umar ibn al-Haddad an tambaye sayyidina Umar da sayyidina Ali da sai na abu huraira Allah ya kara yadda a gare su daga wani mutum da ya sadu da iyalinsa alhali yana cin harama da hajji suka ce liwaje ma wajibi ne su gaba da tafiya ga aikin da suka sa a gaba har sai sun cika hajjin nasu sannan wajibi ne su je hajji shekara mai zuwa su kuma ba da hadaya kamar jama'a wanda ya sadu da iyalinsa وهو ملم بالهدي هنا كنا لما الهدي أي قبل طواف الإفارة كافي طواف الإفارة كما آلوا الأئمة كما إن معلمين كفدا haka ma wanda ya jima'i ya sada iyalinsa a cikin umra kafin a ce ya yi sa'ayi da gamuwar malamai wa qabla al-hajj aw at-takfiri inda shafi'i ko kafin ya aske kansa ko ya sai gurin imami shafi'i yutimmu hajjahu shi sai ya cika hajjinsa da umrarsa wajibi ne a kansa ya dawo ya rama a shekara mai zuwa wai wajibi ne ba da hadaya ta ɗau'an ko da da can hadaya da ya tau da ita ta nafila ce sai ha za su hau da namiji da mace a nan duk ɗaya ne a imam malik ne ya ruwaito wannan hadisin a wato sababin yin fidiya da kuma wato bayanin a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wanda ya sa da umra ma'ana ya aikin umra a watannin hajji gashi kuma ya zo ya hajji a wannan shekara to abin da yake kansa shine ya bada abin da ya sauwaka a gare shi na daga hadaya wajibi ne ya bada hadaya wato wanda ya tamattu'i kenan wanda bai samu abin da zai yi a fidiyar zai yi hadiyar da shi ba to sai ya azumin kwana uku ana cikin aikin hajji bakwai kuma idan an dawo ya zamo an yi azumin goma kenan kwanuka goma wannan fa ana nema ne ga wato daga wanda iyalinsa ba mazauna masallaci ne mai alfarma ba amma wanda yake mutumin maka don ya yi tamattu'i wannan ba wata hadaya da ta hau kansa daman shi wancan din abin da ya sa hakkinsa a ce ya tafiya ta kakkiya don ya umra ya kuma wata tafiya ta kakkiya don ya haji amma yanzu da ya haɗa da hajjin da umran ya musu tafiya ɗaya shi yasa aka ce ya yi tamattu ya rage wa kansa aiki shi yasa aka ce sai ya dora kama shi mutum maka a yi na yake dan ba maka ya ta ba shi yasa ba maganar in ya tamattu sai ya ba da hadaya ba wani abu da ya rage wa kansa na aiki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wanda ya zama ba shi da lafiya a cikin ku ko ko yana da wani hali da ke damunsa a kansa to abin da yake wajibi a kansa ya ba da fidiya ko dai azumi ko ya sadaka ko ya yanka dabba an kama daga tare da wujarata Allah kare yadda a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da shi Ka'abu sanda ake Hudaybiya yana hura wuta karkashin wata tukunya ta sa alhali kwarkwata tana ta zubowa a fuskarsa sai manzo Allah ya ce da shi hawa mura'asi ta wannan kwarin da ke kanka suna damunka ya ce kwarai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka je ka aske kanka sadaka yanka akuya ibada ko ka azumin kwana uku ko ka ci da masu a uku na dabino da miskinai shida wato kowane miskini mudin na biyu kowane miskini rabin sa wannan hadisi mutum biyar duk sun ruwaito shi a wata ruwaya manzo Allah ya sai wato a kabun kabun ujarata yake cewa a game da ni ne musamman wannan aya ta sauka ita ce fa mun kana minkum marira ta sauka ne a game da ni amma kuma ta haɗa ku gaba ɗaya hukunci ne wanda kuma kun shiga ciki sakamakon farauta in muhrimi ya farauta yana cikin harama da hajji ko yana cikin harama da umra wani tabaraka ta'ala ke ya ku wanda suke mummune kada ku ce za ku kashe farauta alhali kuna cikin harama wanda ya kashe farauta daga cikin ku da ganga a to wajibi ne akan sai ba da sakamako kamar dai abin da ya kashe na daga dabbobin gida da za su ba da lai biyu daga cikin ku za su yi hukunci da shi dole ne a tura wannan zuwa ga ka'aba ko ko ya kafara da ce da miskinai ko abin da ya daidaitu wannan na azumi don ya dandani makomar abin da ya Allah ya muku rangwame daga duk abin da kwai dace amma yanzu da aka faɗa muku cewa ba daidai ba ne to ku kiyaye sake yin haka domin duk wanda yake zai sake yin haka ya tabbata Allah zai sauka masa da azaba zai rike shi da azaba ubangiji mabuwayi ne ma'abucin azaba ne ga wanda yake saba wa umarninsa an karbo daga abin zubairi cewa sai namar Allah ƙara yadda a gare shi ya yi hukunci fin rabu'i a cikin siyaki in murimi ya kashe siyaki ya ba da rago cewa a barewa kuwa murimi ya kashe barewa to sai ya ba da akuya idan kuma ya kashe wa a kureje to shi ma dai sai ya ba da yar akuya
idan ya kashe yarbu'a wato dabba ce wadda ita ma kamata ta yi kama da kurege shi kuma wato Hussein na mare hukunci da cewa sai ya ba da yar kinkiya in ya kashe ta ita ce jafuratu karamar kinkiya sai da masu ya kasance Allah ƙara yadda a gare shi yana cewa game da kurciya ko tattabaran maka idan aka kashe sai a ba da akuya. ma malik da shafi'i su suka ruwaito wannan hadisin imam shafi'i da ya kasa ruwa in ba tattabaran makka ba ne da wani da kuma a cikin wani tattabaran makka na daga tsuntsaye to wannan za a ce ya ba da kimarsa sai na umar ya hukunce haka nan sai na usmanu haka nan sai na ali haka nan sai na zaidu zaidu misali da kuma sai na abdullahi abbasin allah ya kara da gare su a game da jimuna in muhrimi ya taba ta ne zai ba cewa ya ba da taguwa ya ba da namiji da ta macen raƙumi imami shafi ya ruwaito wannan kuma yake a cikin saniya wadda take ta jeji wato fauna bauna idan maurimi ya taba bauna ko ya taba jaki na jeje abinda yake kansa ya ba da saniya alwaito da sai na dawo Allah kare da gare shi a game da dila cewa shi ma akuya ce ake bayarwa haka nan kuma a cikin wabaru wato kamar dila ne mai yawan gashi ko kuma kuriya kama bai kai girman dila ba amma yana da yawan gashi idan dai wanda ake ci ne za a ba da akuya a cikin damo shi ma ana ba da akuya imam shafi allah ya kare da a gare shi ya ce in ala da shatansa gelatan in yana nufin a daman nan a ba da akuya amma karama to ya dace da fahimtar mu idan kuwa yana nufin dan an kashe damu sai an ba da katuwar akuya akuya da ta yi shekaru to anan fahimta sa da ta muta bambanta to Allah Allah Allah shine da sani in tashi alhadin